السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا تقوى لوتن صفم ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wannan shine majalis na ashirin da hudu Allah tabaraka wata'ala muke roƙo da mana dace mai samun fahimci abin da ke cikin wannan risala muna da magana akan cewa mutum ya yi shirin barin wannan gida kuma ana so mutum kullum ya rika guzuri muka karanto wannan baiti tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'isha ila ta'ishu ila al-fajr وكم من صحيح مات من غير إلة وكم من ثقيل عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغير تنسج ولا يدري ومن عاش ألفا وألفين فإنه لا بد من يوم يسير إلى القبر wanda ya rayu shekara dubu ko dubu biyu ne ma ko ma nawa ne dai ba makawa wata rana da zai tafi makawarsa Allah ka sa da duk za mu tafi wannan wuri za mu tafi muna masu imani don sarkin sunayensa Allah ka karbi bakuncin mu don sarkin sunayenka fal ajabu malam yace abun mamaki da ban haushi an ya aridan nasu an na'imil muqim shine kaga mutane yau suna kauda kai ga ni'ima ta dindindin wadda barar da za ta kare amma ga mutane ba su damu da ita ba wa yuqiru anfusahum fil hilaki wal jahim su koma su wurga kansu cikin halaka cikin wuta ga inda za a samu ni'ima ta har abada amma mutum ya kibin wannan hanya ya koma ya dauki kanshi wurga cikin wuta yanzu kifi da a ce yana da baki a ce bayan yayi rayuwa cikin ruwa a ce ƙarshen rayuwar sai koma cikin man gyaɗa da za a tambaye shi ya magana da maganar da zai ba ba ba da mamaki mun sani ku ya fito kifi ya rayu cikin ruwa ka kalli kifin yana cikin ruwa da yake jin daɗin ruwan nan ya kaɗa nan ya kaɗa nan ya walwala ya walwala amma ƙarshen rayuwar su ma nan musulma sai ya koma cikin man gyaɗa soye shi yanzu da yana da baki a ce za a maido mai dare a tambaye shi zai tuna da jin daɗin ruwancin ko kuma ya ɗan da ya zaɓa shi sau da aka wannan shi ne masu hankali suka lura ba su yarda su yi sakaki wajen neman wancan gidan wa inna wa in bayyana al-amsal wal ibar fi dunyana wa inna bainana al-amsal wal ibar fi dunyana wa inna bainana al'amfal wal'ibar fi duniyana a gabanmu idan na zamta mu lura muna da abun lura muna da abun koyi da za mu iya kalla ya zama mana wa'azi don muka kalli duniyan nan muka kalle ta a game da lahira kaɗan daga cikin misalan fattalibu fi dirasatihi yanzu ɗalibi wanda yake makaranta wajen karatunsa yasta'iddu bil ijtihadi fi dirasa yakan yi tanajin karatun nan min awwali yawmin fil 'am tun daga farkon da aka shiga semester na farko sai ya tanadi amalan wa istidadan li yawmin imtihan yakan yi haka nan ne ya aiki tukuru kuma ya tanadi saboda ya san nan gaba akwai jarabawa idan aka gama koyar da shi wannan semester ta kare semester nan na karewa aka tambaye yanzu saura ne sai ke saura jarabawa to za ka zai mata shiri in dai ɗalibin gaske ne haka ne ko da yake ne waman kana lahu arban haka wanda yake da fili yana so ya gina ya bniha wanda yake so ya gina wurin ba sharaha bi nafsihi kullu shine mutum zai rika zuwa wurin da kai sai ka ya ce zai je site ya tafi can wani har abincin da yake ce sai ya rabu hidimar da yake a gida sai ta rabu idan yana gini saboda zai ba da muhimmanci wurin nan kullum ya je ya gajiya da ya kai masu ginin nan yau ina suka kai balle a ce misali mutum yana da kuɗi yana so ya yi gini kuma ya sa amarya a ciki gashi kuma lokacin da aka sa ranar ɗaurin auren ta kusa ya kake ganin zai kula da wannan ginin kullum da sassafe wata rana har dare sai ya kai kamar yanzu yana wuri kai in ta ɓaci akwai ma'aikatan da zai ɗauko su wani aikin da daddare ya ce su zo irin wannan pop su yi shi cikin dare ma saboda a yi sauri a gaba haka ne ko saboda yana ganin ya san abin da yake so ya samu ba shi raha bi nafsihi kullahi ne hatta ya tuma inna ala khairil amal wa salamatil bunyan sai ka zuwa yana dubawa har sai ya gano ya tabbatar da cewa aikin nan yana tafiya daidai kuma lafiya lau in gidan sama ne zai ba da ƙarfinsa sosai wajen duba filolin da aka yi waɗannan amuda da aka yi ginshiƙan nan filas ɗin nan ba zai bari a rasa a kai ba ƙarshenta in injiniyan ya gama sai ya nemi wani injiniyan ya ce a duba fa a gani filas ɗin nan da aka sa sun isa domin fa ɗora a sama za a yi ko a kasuwa ne idan mutum ya yi shago ya rumfasa kuma yana da tunanin zai ɗora nan gaba to sai ya tabbatar da waɗasar da ake ginin nan an tabbatar mai an yi dakin sosai wanda in ya tashi ɗorawa ba za a samu matsala ba kada ya ɗora ya zo ya faɗo to na kaga kenan mutum yana kallon wannan biyu kenan misali wazara manomi a gona ai ya tani da arziki da suqiya yakan lura da gonar shi idan ruwan sama da ruwan sama ake shayarwa kullum idanunsa yana nan yana tunanin a yi ruwa isasshe saboda amfanin gona ya samu idan bai ban ruwa ne baya mayin gonan inda zai zo ruwa na daukewa sai ya samu inda ya san idan yana noman rani ne ruwa ko da yaushe akwai shi a wurin da ya so kawai zai diba ya ba ga gonan shi ban ruwa balle zai nemi noma shinkafa ko noman alkama sai ya nemi inda kullum akwai lema wurin sannan ya shuka a wurin saboda ya san cewa nan wurin ne duk da haka nan zai rike yin ban ruwa wal ishraf sannan kuma kullun yana zuwa ya gani ko fari sun yi banna ko an yi kaza in ya sa masu aiki ne ya je ya duba ya ga ya yi daidai hatta ya jimiya minha afdal istima ta yadda zai samu mafi ƴaƴan abin amfanin da aka samu idan itace ne ga sun ƴaƴa masu kyau sun ba da amfani mai kyau haka ne ko uku kenan na hudu wa man kanat lahu tijara ɗan kasuwa kuma wanda yake da shaguna ko yake da manya-manyan motoci masu wannan sufuri ko yake da dai abubuwa kowa ya danganta in an ce ɗan kasuwa ya hana abubuwa da yawa yutajiru fiha wanda yake fatauci harisa Allah ya kuna fiha kusran kullum mutum yana fata ne kada ya asara mutum yau in ɗan kasuwa ne komin kuɗi idan aka buga mai waya aka ce yau an ɗauko kaya ko an ɗauko wani irin kaya ne amma motar nan ta wutsula cikin rafi ba a ga kowa ba a cikin kayan nan duk sun nufi ina jin zai daji ke shi ko motar ta tirela mai ɗaukan mai aka ce mai ta faɗi ko mutane sun rugo da bokitai duk sun kwace man zai ji ko ba zai ji ba ko guda nawa gare sai ya ji shi ya fi ji ma mutane ne suke gani mai kuɗi shi ya fi kowa sanin daɗin kuɗi kuma shi ne bai sanya ga yayin asara saboda ya san daɗin kuɗin kuma ya san wahalar da ya kafin ya tara su saboda haka kullum ba zai ji tara ba da haka za a gaishe laila na hana yadda kake bacci yanzu to wanda ya fi kama kuɗi ko na duniya ne ka fi shi bacci ma saboda shi kullum yana nan kudin nan matsalar su a turo a ce nan kaza a turo a ce nan an samu linki kaza a ce can za a faɗi a ce can ya ce ya za a yi to kada a faɗi a can can ma can ma a ce daidai yadda ya kamata a ce a nan kullum yana nan kan wannan yana bacci sako idan shi biyu sako sallah sako ko ina ya shiga sako abinci ma bai iya ci sosai saboda yana fara cin abincin za a buga wata matsala in ba ya sa a bai zambur ya ba abincin kawai ta kan wannan matsala sai dai a cinye sauran shi saboda tunanin abin nan ne to ai kaga yana tanadi ai ko da yake madukiya haka ba tana karuwa ba yace saboda haka wa inna kullu hadhihi al-amsal ku duba duk misalan nan da aka kawo min al-mumkin idraku fashriha aw al-qur'an to su kaga yanzu waɗannan idan duk misalan nan da muka kawo in an samu matsala ana iya maganin ta ba idan yanzu ɗalibi ne a wani lokaci sai bai tanadi ba a wani lokacin ya tanadi ba zai maganin wancan matsalan ba mai kuɗi dan yayi asara a can wurin zai iya can ya faɗi can kuma ya ci riba amrun mumkin ko wajen da yake sai da kaya guda biyu ma zai iya yanzu ya sai da wani daidai yadda ya sau ko ƙasa da yadda ya sau wani kuma ya sai da shi sosai ya toshe waɗancan kuma ramin da aka samu a can wani haka ne ko to amma umurul akhirah amma kaga lahira to kaga kenan na duniya zaka iya riskar abin da ka bari abin da ya sulle ba zaka iya mai kofi masa zaka iya rasa wani abu kuma ka samu linkin sa yace amma umurul akhirah umurul akhirah amma kaga al'amuran lahira wa min al mustahil tashihuha su kan ba zai yi abin nan su ba abadan bai yi wa a gyara su au ta'diliha ko a daidaita su a samu a ce to yanzu in haka ne bari a juya su can a gyara su nan a samu ba zai yi ba au in ibtida'u minha ko mutum ya ba san so kai idan an yi asara ya bada wani abu ya kwafe masa bada liqa'illahi li furujihi min ad-dunya bayan mutum ya riga ya hadu da Allah yayin da ya fita daga duniya sannan ba gyara ba maganan gyara ba maganan mutum ya bada wani abu ya kyale shi ba zai yi ba daga nan ne ake badawa a kyale amma radda mutum ya riga ya shiga kabari ya ce zai bada wani abu ko ya bada wanda bai yi ba a bada sai in Allah ya so saboda haka abu ne babba mai wahala ku ji bacin wancan sunan sai magana yau masarar mu'mini na wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim shirakum al-yawm jannatin tajri min tahtiha al-anhar ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير واليوم لا kumbani duba ya wancan rana no compensation babu wani wanda zai bada wani abu nan na kari a arsa daga wurin munafiki ko kafirai a ce to ku bada wani abu a ba ku ba zai yi ba kuma ran nan yawaddul mujrimu lau yaftari min azabi yawmi idin bi bani shi mai laifi zai so da za a ce ba da ƴaƴan shi ba duka wa sahibatihi wa bani zai ba da abin nan ɗinsa wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yanzi da za a ce ba da kowa ne ne saboda ya fanso kanshi zai bada amma ranar nan babu fada babu fida no compensation ba wanda zai iya zuwa ya ce wai to shikenan kuma da za a mutum zai ga wutar nan a ce mashi da kai kake da duk duniya da abin da ke cikin duniya idan aka ce ka bada a kyale ka kada a tsoma ka a wutar nan za ka yadda mutum zai ce ya bada ma kawai magana ta kare ya ma bada kawai sai a ce a a rike abinka to a ji a shiga wuta Allah ka tsare mu saboda haka wannan shine babu magana wa ba'daha bayan wannan in aka haɗu da Allah ba abun da ya rage sai fa fatakunu alwailat wal hasarat babu abun da zai rage sai wayo wayo ana kira mun bani mun bani wal hasarat da bakin ciki na mutum bai yi abin da ya tantanta ba mimman a'rada anil mubashirat wanda ya kau da kai daga duk waɗannan bisharori da ake masa ana cewa ga abubuwan da ya kamata a aikata mutum ya yi malam mutum zai kasa sai kuka wata jarra anil munzirati wal manhiyati wanda ya tsoro ya take abubuwan da ake gaya masa na gargadi aka ce a bari yake hatta ja'athu min rabbil kainat wa ablaghahu hatta ja'athu ay min rabbil kainati wa ablaghahu wa ablaghaha ko menene na ku yace mun allati ne ni na bata allati ja'athu wato waɗannan abubuwa na gargadi da aka hana allati ja'athu min rabbil kainati wanda suka zo mai gargadin nan da ya zo mashi daga mahalicin abubuwa gaba daya mahalicin duniya Allah kenan wa ablaghahu ay biha sayyidul anam alayhi salatu wassalam wanda shugaban halitta ya isa masa da sabo shi ne hankali kalma ɗaya ma sai a yi masa sai masa amfani amma mutumin da bai fahimci abu ba a gaya mai ce qur'ani ya ce hadisi ya ce ba zai iya ba amma wani yana da hankali abin da nake ba mallam abokan labari da ta ko dan uwa da yace shi daga lokacin da ya rika yin tunanin cewa ya yi kokari ya aika da wani abu a lahira da zai ke kira na ya ce ya ga abin da muke magana shi ma yana ne yana kokari ya samu ya samu wani nashi mai kauri ya kawo ya ce ai shi tun lokacin da shek malam lawan abubakar ya kiraye da ya faɗi mashi wata kalma daga nan bai ƙara yin wasa ba wajen tunanin ya aikata wani abu kawai kalma ce ya ce wata rana ya je wurinsa sai yake gaya masa yana cewa wane ka yi ƙoƙari ka tura kayanka inda ba za ka biya kudin dako ba ka tura kayanka inda ba za ka biya kudin dako ba kuma kana shiga kabari za a ce ma ga kayanka nan sun iso ka gan su ga sunan tarihi daga shigarka kabari lokacin yan uwanka ma ba su dawo gida wanda suka kai ka kana jin takun yan uwanka da suka kai ka makabarta suna dawowa kana jin maganganunsu za ka ga kayan nan da ka turo kuma ba sai da aka caje ka kudin dako ba baka dauko su ma aka kuma balle ka baka yi dako ba amma ba sun zo ka tura kayan ka can wurin inda ba a biyan kudin dako ba a biyan ba a kan al'amuran su tafi amma in ka je can ka tara ka same su sun taru in a lokacin da shine ka fi tsananin bukatar su ai kaga magana ta fito to shi wannan shi ya gane ai kaga ba tsaya aka aka ce sai an kawo ayoyi guda nawa an kawo hadisai guda nawa amma magana ta bayan Allah a wurin bawan Allah sai sai saukin karbuwa wanda Allah bai nufe shi ba a yi ta so dubu bai ma ji balle ya gane wannan ma wadannan da tijan malama haka suke na taɓa ba ku labari ne aka ce shi din dai malam zuwa abokan Allah ji kansa duka da masu sauran sauran malaman mu dukan Allah ji kansu yake cewa wata rana sun je aikin makka sannan wani gwamna ne ban san faɗi suna shi gwamnan nan aka zo sai malam ya tambaye ya ce malam an samu an je an yi hadaya ya ce an yi aka rabu kalla ya ce raguna an yanka raguna guda biyu ne na yanka ya ce biyu ya ce sa ya ce mai girma gwamna ya ce ka zama zan Allah sallallahu alaihi wasallam an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta an gafarta mai gaba daya ka duba dai sahabbai ma masu bin cewa yan aljanna ne yace amma da ya zo nan wurin bayan ya san fa an gafarta mai an mai komi amma a nan wurin da muke din nan sai da yanka raƙuma ɗari yace haba mai girma gwamna matsayin ka kai ko ka zo nan bayan mu ba mu da kusa kusa ma da maganin ma sahabbai balle mai zuwa Allah ka yanka raguna guda biyu yace a kalli girman mai rumfan nan a kalli girman mai wannan rufa a je a sai raguna a yanka ma bayan Allah su ci ko kuma ku samu lada ya ce an gama Allah ya wata mala sai kira sakataren gwamnati lokacin kawai ya ce masa sakatare a je a je a je a tsaro raguna a yayin aka ce an gama za a excellence kaga magana ɗaya cikin sauki wata rana an gayyace shi jana'iza ya je wani shi wa'azi yake ba sai ya zai muku ne dukan da in dai kana da hankali sai ka dokun ka ji aka je gidan wani mai kuɗi kuma aka kira shi shine zai sallah sai da kibaru shafiyat manya-manyan mutane suka taru shi kuma ya sa gawar a gaba sai ya biyo ya ce kawo kun ga irin wannan rana kowa ya ji tsoron irin wannan rana kun ga yau ga ranar yau sai da aka kira mu aka ce mu zo mu tsaya wajen bawan Allah nan duk abin da ake fata shine mu zo mu yi masa da Allah ya gafarta masa kuma sallah Allah ya ji kansa amma da inda za ka je kofar gidan shi din nan za ku gani ga yanan an sa katon hoto an ce hankali da kare hankali da kare cikin kofar gidan amma yau ga gate din gidan an bude shi a bude ba a rufe aka ce hankali da kare ba an bar gate a bude saboda ana son a samu mutane kowa ya shigo saboda su yi masa addu'a da fata Allah ya gafarta masa haka ne ko ba ka bane sai saboda haka jama'a ku kiyaye irin wannan rana sannan ya juya ya kabbata sallah an yi wa'azi ko bai ba ba sai an yi wannan kalmar in dai mutum na da hankali ta shige shi amma wani duk abin da za a gaya mai saboda zuciyar ta riga ta mutu duk abin da za a gaya mai gani yake yi kawai kamar ana ba shi labarin gizo da koki wanda ba gaskiya a ciki aka yake kallon shi saboda zuciyar ta riga ta toshe ko me za ka gaya mai zai shiga zuciyar balle har yayi tunani Allah ka tsare mu da irin waɗannan zukata wal ta'lam jayyida muna so ku sani gaba daya annan nadam wato kun ga nadama ita wannan nadama sayasudul jami'a bima fi dalika almu'minun zai hada kowa kowa sai yayi da wannan ba sai yayi sai ya ga duk jama'a sai sai ya hade ba wanda zai bar wannan gidan ya je lahira ba sai sai aina dama nadaman nan mumine ma za su su mumine za su yi nadama ne ina ma da aikin da suka yi daya da biyu suka yi idan sadaka ce in ka ba da naira daya sai ka yi gurin ina ma da so dubu ka mai ta wannan naira saboda abin da ka gani yanzu kuma ga shi ba za a dawo ba tsaki wanda yake kafiri shi ko shi ma sai ya yi nadama ya yi burin ina ma da shi ya yi imani kwata-kwata da ya ji wannan hanya ta Allah da ba haka zai faru ba to yanzu jama'a mu auna in wanda ya aikata aiki ya yi nadama da ya sani da ya yi da yawa wanda kwata-kwata shi bai yi ba idan yanzu ka yi sallar duha raka'a biyu ka je lahira ka yi kuka ina ma da ba biyu kai ba ka yi su hudu ko ka yi su takwas kai ka yi su iyayenka in kai ka yi kuka ka yi nadama wanda kwata-kwata shi bai yi ba Allah musa ba ka duba wannan muka karanta cewa wadda mutumin da aka haifai tun daga ranar da maman shi ta haifo shi da za a ce ya kafa goshin shi a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba har sai da ya tsufa ya tukub-tukub bai taɓa tashi ba tun da aka haifai ya kafa goshi kasa bai taɓa tashi ba ya kafa goshin nan ba abin da yake sai sallah to ranar tashin alkiyama idan ya gama tsufar da za ta faru a kiyama sai ya fashe da kuka ya sa ran ba zai tsira ba to kuma kabi ko da shekara ɗari biyar ya a haka ɗin ya tukub-tukub jama'a mu gane maganar nan ba muna yi saboda wani ne mu mu gane da kanmu ma a ce ma a haifi mutum da haifuwar shi aka ya sa goshin shi ƙasa ya yi ta ibada hanyar shekara ɗari biyar yana ibadar nan sannan ya mutu bai taɓa tashi ba balle je wani abin da ba daidai ba in ya ga bala'in ranar tashin alkiyama sai ya fashe da kuka ya yi tsammanin ba zai tsira ba to kuma ba ma ɗan adam ba duwa mala'iku aka gaya mana cewa mala'iku idan aka zo ranar kiyama aka aje mizani suka ga gashi nan an aje shi abun awo ba su taba ganin shi ba za su tambayi Allah su ce wannan menene a ce wannan shine ma'auni za su fashe da kuka su ce yau sun bari sun lalace domin ba su bauta ma Allah yadda ya tantance a bauta mai ba in an auna a ma'auni to me za a auna musu mala'iku a ce a ku ba ku bane ma kun faɗi suna ta kuka bayan mala'iku a kowanne aka halitta tun sai aka halitta shi tasbihi yake bai taɓa bari ba kamar yadda babu wani numfashi haka yake yana ta tasbihi amma wai sun fashe da kuka sun ce ba su bauta ma Allah da jaddanta bauta mai ba sai ya kake gani to na ka lahirin nan ba wasa bace gaskiyar magana ba wasa bace sai dai mu fata Allah ya samu fahimci tafiyar nan da take gaban mu dan mu san irin yadda za mu iyayen mu dauki guzuri da wanda za mu tsora bisa kai da wanda za mu rungume da wanda za mu goya da wanda za mu ta harbawa da ƙafafu da wanda za za mu bari mu ce in mun tafi a turo mana ya biyo mu wallahi haka za mu yi guzuri da mun gane inda za a in ko ba haka ba za mu sha mamaki ku diba duniya fa ka diba alhazai mata idan suka je aikin hajji saboda su zo da kaya su samu su sayar su ci riba wata za ta ɗauko a ka ta ratayo ta goyo ta ɗebo wata ta goya ta gaba ta da baya ta yi ciki ta goyo har ciki da goyo ake ce masu su goyo su mammatso su a hamarta su sanyo cikin hijabi su mammatso ka don su a ƴan hajiya ƴan karama a mata koma hip saboda ga kaya bisa kai ga ta yi goyo ta gaba ta baya ga ta matso a nan ta matso a nan ta zama kasuwa kawai duk ta faso wasu ta ɗebo ne wasu har da bola ta ɗebo tun da hagwangwana ya ɗebo wa ciki duk da sun sun zo nan su sai da su samu kuɗi amma mutum zai tafi lahira bai ɗebi komai ba ido ya sai ka Allah ya kai mu gaba ɗaya wata rana ka je ka ga yadda ake yi in an zo wurin nan sai an yi wata sai ana zagi tana ana mata ana da tana zagi saboda a zazzage wasu kayan a rage mata za ta zo ta zo ta shiga a dawo da ita ta shiga a inji ya matse a dawo da ita shiga a dawo a harita ta ka haje su kuma kaga tun da ba nan bane da nan ne wasu ya dadume ta su tun masa taba mace ba yadda za su taba ta duk da akwai mata wajen aiki ma ba sa taba mace sai dai a taro ta dawo a ce ta ƙara kwancewa akwai wasu abubuwa a nan ɗinta ta ƙara kwakwanta ta zuzzuma wata ko ina ma sai ta sa har ta shi kawo wanda take kawo ta wannan ta na saura ta yi ta ƙara ƙafafu su girma timatirin ƙafafu duk kaya ne wanda ta sa ciki ta tsutsura wasu a ciki ta zama katuwa a kawahu katuwa a jiki katuwa ga wasu bisa kai ta ɗauko hin wannan fa duk banda wanda ta yi kago a can ta sa a kago da wanda kayanta ne an ba ta ta cika wannan buhun an tattaka an cika an mai an kara rufin ya yage an samo igiyoyi an daddaure saboda ba zai rugu ba kayi wannan duka ta yi ga kago ga wannan da aka bata na shari'a ga ɗan karamar jika ita jikai har wata dabara ake mata sai an yi jika biyu ba ka san jika biyu ba ita ne ɗan karamar jikan nan za ta cika sai a kai mata goyo a jikinta ana ɗaurewa a kai mata goyo a jikinta ana ɗaurewa sai an ƙara yin wasu jikunkunan a liƙe da ita duk dan ta zo da shi da yawa a ce in an zo magana ta ai karamar jika ce kuma karamar jika ba ta ɗauko abin nan fa 8 kg ne a cikin karamin 8 to wani sai tashi ta zama 40 ya karamin ma sai ta zama 40 ba wani abu bane ku diddan yana so ya zo da kaya ne wanda zai amfana a nan wurin wanda zai sayar da wanda zai kautar da wanda zai saida ya ci riba don saboda ya kara haka kudin wancan kana ya koma haka fa waɗannan alhajiyoyin suke to amma ka kalli lahira mai muka ɗauka tafiyar da ba dawowa duk wanda ya je airport na jidda ya ga yadda alhazan Najeriya ake masu hawo in za su dawo sai ka sha mamaki ga yadda suke ɗebo kaya yadda suke abin nan kuma ba wai nan mu arewa kaɗai ba da malam abubakar muka ga wasu tun ana madina sun cika wannan katuwar jikai sun gama cika ta sun yi kaya fango fango manna ma wannan ita babbai abin nan din kayan sun sai wata jikar tafi babbai tun da babbai sai a maka ake bada sun yi kayan da sun fi karfin babban jikan ma tun anan suna ta sauko da kaya kai ka ce gida za su daga nan kuma daga madina ne ba aka aka yi wannan kayan kafa da makka kaya ba iyaka wannan kawai zai nuna ma lahira mai muka tanada mutum yana zaune bai yi komai ba bai tanaji komai ba bai ɗauri komai ba sai kawai an yi magana kawai duk yanzu nan za ka gani ka ga wannan bututu ka ga wannan gwangwani ka ga wannan ka ga mutum ba a taɓa sanin alkhairin shi wa yanzu ya mutu mutane sai ka ji suna ta cewa Allahumma askinhu jannatil firdausi wani ma har cewa ake ma ya samu sai ake Allah ka ƙara mai wannan rahama jannatul firdausin nan ka ƙara mai daraja a cikin jannatul firdausi bayan ya ya samu kuma shi wani gwangwani ne ba komi ko sanin shi ba ba abin da ya taɓa yi a musulunci ba san shi ba yana da halin da zai yi amma bai taɓa yin koyi ba amma za ka ga mutane da ta turowa da an ce ya musu sai gani wani ya karya ma ya ce shi ya ce na zai kaza shi ya fara masallaci a gari kaza bai gama ba shi kuma duk karya ne wallahi karya ne karya ne shekarar shi nawa da samun kuɗin bai yi ba sai wannan shekarar ce da zai mutu yayi kuma bai gama ba sau da karya sai ai ta karya ana sa a facebook ana sa a abin nan mata twitter saboda kawai wai in kai karyar ke kuma kowa in yi karyar sai ce Allah kawai duk aiki mutumin kirki Allah duk aiki mutumin kirki mun ji ba a samu mu zama alƙalai akan kowa ba amma shi wanda ake yi domin shi in an yi domin shi ai ya sani in kuma ba a yi ba ya sani za a je can kuma mu karyar mu mu gama amma wallahi wasu in an ya sani in ba yi ba ya sani kuma wannan bai sa ya canza a'a wata ce ai an ce saboda in an samu mutane su mutane su ne shaidu a bayan ƙasa in sun yi shaida sun yi shaida akan ƙarya kike nan sai a samu abin da za a sake su sun shaidu shaidu mutum ya yi kuɗin da ba a iya lissafa su shi ma bai iya lissafa su amma ciki ga ɗan uwan babansa nan da ɗan uwan mamansa nan talauci ka bai kashe shi sannan kuma daga nan mutane su zo su ce wai shi shi ya fi kowa kirki ka cuta ga zalunci in kana kallon abubuwa malam na zalunci kasar nan kana kallon abubuwa kana kallon yadda mutane suka taso sai ma ka rasa ba abin da zaka ce wallahi sai ka rasa abin da zaka ce Allah dai ba mu mafita saboda haka wannan shine mutum yayi abin da ya cancanta shi ya aiki kowa ya aiki ya abin da zai iya yi ko menene ka sa ka kalli matsayin kanka abin da wani ya yi wani ba zai iya ba na sha ba da misalin nan ko wajen aiki ko wajen sallah ko wajen azumi ko wajen nafila wani gaba ɗaya shi a rayuwar shi azumi da kyar yake yi na ramadan ma dan ya zama farilla bai iya yin nafilfili to ba sai koma ya kalli wani bangaren da yake iya yi ba wani bai iya azumi amma yana iya nafilfili ta sallah zai iya wani bai da wannan bai iya nafila kuma bai iya azumi amma yana da kuɗi yana iya ita ba da sadakoki to ko ta ina mutum ya duba ya gani aljanna kofofinta sunaye gare su wannan kofin masu aiki kaza ce wannan kofin masu aiki kaza ce wannan kofin masu aiki kaza ce almuhimmu da ni da kai da ke kada ya zama duk kofofin a zo a rasa ba inda sunan mu ya fito shi ban bala'i amma in sunan ka ya fito suna na ya fito ta nan suna na ya fito sunan ka ya fito ta can bai fito ta can ba duk ta inda ya fito din nan in muka shiga mun sha shikenan amma ya zama ko ina mutum sunan shi ba sunan shi zero ne ko ina sunan shi zero ne to wannan shine muntahal musiba to kuma haka mutane muke ni ina na nema ta wace kofa nake so in bullo kai ta wace kofa kake so ka bullo ke ta wace kofa kake so ki bullo wani gaba ɗaya shi bai ma taɓa tunanin haka ba kofofi takwas ga sunan kowace kofa akwai inda tafi mutane kowace da inda mutanen ta suke to mutum shi bai nemi kowace kofa ba idan zomo a daji toron giwa ya karya itace zomo ya karya ciyawa kowa ya yi daidai karfin shi ne ba ka kwatanta ko aikin toron giwa da na zomo bambancin kamar sama da ƙasa toron giwa ya babban da itatuwa zomo shi kakkarya ciyawa har ya ɗan kace shi a ciki saboda ya cuya to sannan kuma da yamma kowa ya hutun gajiya amma aikin su yi ɗaya karshenta ma zoman cikin abin da tsoron jiwon ya kakkarya nan zai je ya samu inuwa tunda aka balle wani gungume aka balle wani reshe karshenta shi ya je bayan ya cici da ciyawa shi ya gama kai ciyawar da tsoron jiwon ya ballo ta fi kyau ya je sai ya tsuntsunta ya ci daga nan sai ya nemi karkashin wani gungume da aka turo kuma ya shige wurin ya kwanciya sai yana huta a karkashin aikin wani na ma'ana kun gane karkashin aikin wani wani zai aiki kai ka zo naka kaɗan ne dole sai dai ka laɓe ma ƙarƙashin nashi aiki kamar yadda ni ba da wannan misalin to amma ko ai da nashi wanda nashi kowa ta tambaye shi daidai ƙarfi shi to naka wannan shine za a yi nadama ranan nan min rabbil alamin ai su abun nan ba shine fi zalika hina ma hina ma yarawna thawab al-azim yayin da mutane za su ga yadda ake raba lada mai girma min rabbil alamin daga ubangijin talikai alama qamu bihi akan abin da suka tsaye da shi min umuri dini na al'amarin addini fa yatamanna ahaduhum waqtaha sai sai daga nan ya guri a wannan lokacin an ya'uda ila dunyahu lil iktari ya dawo duniya ya sake saboda ya yawaita min sa'ati ya ƙara ayyuka hatta ya huwa bil mazidi ta yadda zai rabo ta ƙara masa an ba shi sakamakon amma ya gori ina ma da za a bari ya zo duniya dan a ƙara masa min rabbil abidi subhanahu wa ta'ala daga ubangijin bayi walakin hayata hayata lil jami' amma kwata kwata ba zai yi ba har abada ba wanda zai dawo muminin ma ba zai dawo balle kafiri in ba da aula ma ke muminin ma da yayi kirki ba za a bar shi ba a ce to dawo ka ƙara kirkin balle dama wanda banna yayi kuma ƙarya yake in ma an baki ya dawo banna zai ƙara in ba da aula bil jami' lima qala lana saboda abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana min min al-ayati wato rabbul alamin abinda ubangiji min ma qala lana rabbul alamin kenan min al-ayat na abinda ubangijin talikai gaya mana na ayoyi yace hatta idza jaa ahaduhum al-maut mutane haka za su ta damal damal har sai lokacin da mutuwa ta zo masu qala rabbi irji'un sai su ce ya Allah ka bai da mu duniya yanzu kada a tafi yace la'alli a'mala sal a'malu salihan fi ma tarak watakila wannan yana ji ne a jikinsa cewa a maida da duniya saboda ko in je in sake yin aiki cikin sakakin da nayi abin da na bari a ce kalla ba haka bane abadan innaha kalimatun hiya qailuha huwa qailuha wannan kalma ce kawai fadin ta kawai yake da zai dawo duniya ba zai yi ba kawai mutum ya faɗi kalma ko huwa fa'ilu ha mutum ya dai faɗi kawai amma ba ta da amfani kawai kai dai faɗi kalma ce ga ta nan an baka dama kana iya faɗi amma ba ta da amfani min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu sannan nan gaban su nan wara dama mun yi magana kwanaki ana fassara ta da ma'ana biyu ana iya ce ma wara baya ana iya ce ma wara amam gaba kalmomi ne masu diddaini suna ɗaukar ma'ana biyu in an yi maka wata jimla aka ce wara sai ka ce baya idan aka yi maka wata jimla aka ce wara gaba kenan tun da duniya aka bari sannan aka faɗi barzak aka ce wara to gaba kenan in an bar duniya yanzu nan gaban su ba abin da kenan sai barzak tun da duniya ba ba koma baya an take ba ina ba ta an gane to haka nan yanzu suna da barzak ga ta nan gaban su inda za a je a shiga cikin kabari za a je a shiga wurin وهكذا وهذا ينكشف جليا wannan zai fito mana a fili ayyuhal ahba ayyuhal ahl wal ahba ya ku iyalan gidana ya ku masoyana ga gaskiya nan walakin ba da fawatir hawayen wannan abu zai bayyana kowa zai gane shi ya zo mutuwa amma bayan dama ta riga ta kullu wa qad sawwara lana al-qur'an al-karim qur'ani mai daraja ya bayyana mana hadal mashhad al-azim wannan hali mai girma ya tabira bihi ulul albab saboda masu hankali su lura qala ta'ala waja'at sakaratul maut bil haqq haka nan mala'iku masu daukar rai su ne sakaratul maut wanda za su zo su sa mutum magagi su dimauta mutum suka zo ga sunan mutuwa za su zo su dauki rai bil haqq a ce zalika ma kunta minhu tahi wannan shine abin da ake gaya ma amma an gaya maka ɗauke kanka kana gardama kana mutu kana kin yadda wani kafafin so sannan kiyama idan ta zo na gaba ɗaya kuma a yi busa cikin ƙaho kowa ya mutu zalika yau mulwa'i wannan shine ranar da aka yi wa mutane alkawari aka ce za a waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid sannan kowace rai za ta zo da wanda zai kora ta har zuwa wancan ardul mahshar za duk inda mutum ya mutu a duniya za a tattaro shi ko a ruwa ya mutu ko a ina ya mutu ko a ina kowane hali mutum ya mutu za a tattaro su gaba ɗayan su a haɗa su a sa mala'ika ya kora su zuwa wancan wurin abdul mashar wa shahid sa'ikun wa shahid mai koro mutane mai shaida laqad kunta fi ghaflatin min hadha da ka kasance cikin shagala akan waɗannan abubuwa da ake faɗi ma kana ganin kaman ba haka bane fakashafna anka riqa'ak sai muka kuranye ma muka bude ma idanunka yanzu da in akwai wata yana ko akwai wani abu da yake hana ka ga gaskiya kana jin wani dulum dulum to yau gashi nan an bude ma idanunka tangaram ka gani wa basruka al-yawma hadid idanunka yau ga sunan suna kallo sosai suna da kaifi wajen kallon komi kuma ga komi na a gabanka ya fito na Hey. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare kun ji magana yace sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa a rayuwar nan ta duniya duk wanda yake cikin duniyar nan to kamar yana bacci ne ranan farkawa shi da ranan da aka sa shi kabari ran nan ne zai farka kuma ga shi ba za a dawo ba kuma wallahi haka ne ai da za mu gane yadda kabari yake a ce ba bacci muke ba aikin da za mu rika yi ma zai sa zai nuna mana ba bacci muke ba domin za mu yi aiki tukuru za ka gan mu laila na haran da ka fito aiki ina ka fito aiki duniya da muka gane ta ba haka muke mata ba a farke muke game da duniya amma bacci muke game da lahira kuma ku auna wannan magana da saraha haka take a duniya muna farke game da duniya amma ga lahira muna bacci to duk wanda ya zauna cikin duniyan nan kusan a bacci yake ciki bai farka ba sai ran da ya shiga kabari ya farka kuma ba shi wala dawo ba shine ma nafsun magana jazakallahu khair nafsun magana ne muna cikin gafla yace fa ila matal ghafla har yaushe wannan shagalan to yaushe zamu tashi sai an je kabari wal asyan za sabo wal lahu ga wasa wal nisyan ga mantuwa duka anan haka muke amma game da duniya mutum bai manta in yanzu karatu akai mutum zai zo ya ce maka gashi gashi ga abin nan nan mutumin da babu uzuri ba komai sai ga uzuri ya ce ga uzurinsa kawai dalili wallahi wani lokaci har ta san mutum ke yanzu ga malam sani ina ta magana yanzu har koyo wani sai da ya kira ni a wani wuri yana ta a gaida malam sani amma malam sani wai ran nan yanzu masu yanzu dalilin da ya sa bai zuwa karatu wai mace shi ne ya lalace to biyu yana aiko mai jima jima mashi daga kan zuwa nan wurin yanzu ba iya zuwa nan da kafa daga nan goshen sun bai iya tasowa ya zo nan kuma tausayin abin tausan shekarun mutum za ka kalla saura nawa kuma kullum na zo an yi abin nan mutum zai ji daɗi ya ce alhamdulillah da ya san kaza yau alhamdulillah da ya san kaza kuma in kasuwa ce mutum bai fasa zuwa ba ko yana ganin da sai an fita na aje kasuwar gari ko daidai ne komi mutum ya ce shi ba zai iya ba komi mutum ya ce zai bada uzuri akan addini kullum addini shi ke ɗaukar abin nan uzuri sai mutum ɗan ƙaramin abu da ya gilla masa sai watsi da addini sai watsi da abu ya ce kawai uzuri ya ce ya kawo uzuri sai dai ne haka ban ji daɗi abin nan ba saboda in yaro yana yin abu bai cika damuna ba amma kaga wanda nake ganin ya girma mutum da kurkura a ce har yanzu ina ganin shi yana wasa game da tafiyar nan yana bani sosai wallahi saboda komin dabarar mutum komi zai yi wallahi ta ta kusa tafiya ba sai da rashin lafiya ba sai da wani kuma in ka ce abin nan ne tuntuni haka ake in ka zo ka ɗauki abu ka ce za ka yi shi saboda Allah Allah zai baka mafita zai baka mafita balle ni in ni ne ni a tunanina daga can wurin zuwa nan ba na ma gaya mutane wai akwai matsala dan in fita daga nan kawai in yi tafiya ta in tafi gida in taho daga can in zo nan wani ba za ka iya sanin ta wai akwai wata damuwa ma da za ta ba haka ka eh to to to amma ko ai ai da kafa yana tafiya ka ji ko ka ji daga kasuwa sai ki kama ya jama'a kun ga mutum wannan mutum ba daidai bane ka kai wasu shekarun da ya kamata ka yi ka ka hahana abin da za ka hahana ka hahana abin da za ka hahana amma ka wuce ka tafi santar market nan kuma ni kai ka aiko ana gaya wa matan ya lalace ka sa ku ba to ai ba dole bane ni abin da nake so mutane su gane daga yau in baka zo karatu ba baka samu zuwa ba kawai shi kenan baka samu zuwa ba akwai wanda ni in ma na ga bai zo ba wallahi da kaina ma zan tambaye to da na san ma baya fashi to dole kai tunanin wata irin rashin lafiya ne ya samu to mai rashin lafiya kuma ai kai da zaka lalubai yanzu shine amfanin wajen jam'i wanda ke zuwa masallaci kullum kullum kullum yau liman yau bai ganshi ba liman ne zai tambaya da kai tunda in mutum ya kai wani rashin lafiyan ya za a yi bugo har ya ce shi bai da lafiya ya so abin da nake nufi to amma wanda da ba yau ya faci gobe ya faci jibi ya faci gata ya faci wannan shi in bai zo ba kawai ya zama radda ya samu nama ya zo radda ya samu nama shi kenan kawai in ka gan shi ka gan shi in ba gan shi ba gan shi ba sai aiko mutum ba ba amma ni na san da mutum da gaske yake yi daga nan wurin ko daga badarawa kake wallahi za ka iya takowa ka zo nan wurin inda gaske kake a kafafunka in ka gana ba sai ka tautun la'atun da la'asar ba balle in ana nan ana nan aka zo aka yi karatun nan fa in za a tashi wani zai yi badarawa ya gan kana tafiya a ƙasa ce tsaye tsaya ce bismillah kuma kamar waɗannan ma wani ma kai da kanka ma kana iya ɗauko kuɗin mota ba ka ba ka ce hau mashin tunda bai zo da mashin din ba ko kuma ka sa wani ka sai kai shi duk ba da tije bane wani amma mutum kawai mutane su rika dauka abu da wasa ni fa yadda nake ganin abun nan wallahi ina ga muku yadda nake jin tausayin kaina za ku mamaki to haka kuma nake jin tausayin yan uwana ina ganin wani abun da a ce zan iya buɗe kan mutum in zuba mai kuma yana yiwa wallahi da na buɗa na zuba musu saboda in ga dai mun samu mun tsira amma mutum kawai ba wani dalili sai zo in rishi wancan wancan da kinjin ku kalle ta ga kasar ko kalle ta kan mata ake kawo ta lailan da haran kan mata ake kawo ta duk inda za ta kan mata wata rana har mai mata sun wurgar da yake ta wajen amma wata ce bari ta daina zuwa ba kuma in ma mata kan mashin din in ta tashi an jima ku kalli tafiyar ta kafin ta wurin mashin ku ga yadda take ta je wurin wani abu muke bata ba so take ta gane wata samun tafira amma wanda ya fita lafiya wanda ya fita karfi wanda ya fita abin da ya zai ce wai shi ne da wani ana abu ya gitta guda ɗaya kawai sai mutum ya zama kuma ya ta aiko ana fata man lokaci a sa mun wani bayani a ce mun ga abin da ya a ƙare mun bayani ko wanda ya ga dama ya zama ya ga dama bai zama kullum za ce mun wani ya aika ta wato kuma ni na san ba dalili bane in manna ƙarya in mutum da gaske ke yi da kuɗi ne za a bada mutum zai ce shi saboda haka bai zo ba kuma ana so mutum ya samu ya tsira ga abubuwa da yawa a bada a ce ga wannan ka karanta ga wannan ka karanta ga wannan ka karanta wai duk mu samu mu tsinci abin da za mu tsira duk ko sai zaman sai na koci ko wata rana yasa kuma yana da yawon shi cikin gari biya ya wuce ai ya wuce nan ya je central market kullun ya je ya dawo amma nan sai a koci a ce wannan saboda ba a ganin shi saboda mashin insha Allah lalace a daidai bane haka jiya haka ne wannan faɗan da ta jaga mai ai magana ce ta gaskiya tsakanin ya da ku tsakanin mu nan magana ce ta gaskiya tsakanin mu da Allah ga mutum gaskiya saboda mu tsira so muke mu tsira amma ya kamata mutum ya daina ma addini rikon sa kai na kashi ya dauki abu kawai in ya ga dama ne yayi in bai ga dama ba ba zai yi ba kawai ya zama ba daidai bane Allah ya sa mu tsira saboda haka haka za a yi وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما من gama nan ba. فإلى متى الغفلة والعصيان واللهو والنسيان ألم تقرأوا مرات ومرات ما جاء في سورة أما جاء بسورة ما جاء بسورة في القرآن وهو كرنتا مرات ومرات من كرنتا من ميميتا بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر الفهري ده يودوك صنع الفهري alfa yawan dukiyar da suke da shi ya ɗauke masu hankali saboda haka alhakumu ta tasu wannan alfaharin da kuke yi da dukiya da matsayi da kaza ya ɗauke maku hankali za ku yi ta alfaharin nan ku yi ta ganin ku masu kaza ne ko mulki ko matsayi ko kuɗi aji ko kuɗi za ku dinga yin wannan hatta zurtumul maqabir har lokacin da za ku halarci kabari zurtum wannan wasu malaman suka ce wannan zurtun din kawai da Allah ya ce wani labari ake bada a karkashi ashe kenan kabari za a je ne tamfarari ne wata rana za a wuce za a fita daga kabari saboda zurtun inda aka ce ka je ziyara ai za ka bar wuri ashe za mu ziyarci kabari ne to ziyartar nan kenan akwai wuri famanin shine al'akhirah wannan ke nuna akwai tashi bayan an mutu an shiga kabari za a tashi tunda zurtumul maqabir ina fata an gane har lokacin da kuka ziyarci makabarta aka kai ku to albari ya kare ranar ranar mutum zai gane bai da wayo kalla saufa ta'lamu a'a da sannu za ku sani za ku sani thumma kalla saufa ta'lamu sannan dai a'aha da sannu ba ku sani maimaitawa ne wannan taki dafi ne don a nuna magana kalla aka ce a law ta'lamuna ilma al-yaqin inda kuna da ilimi na gaskiya na sakankancin sai kuna ganin abubuwa da kuna ganin abubuwa yanda ake nuna maku ha da tarawunna al-jahim da kun ga wuta da kun ga wuta a fili ga alamomin ta nan kuma za a gane akwai ta kuma za a gane suna da zafi tunda an bamu ga wata wutar nan a duniya in ka taba za ka ji ga wutar lantarki in ka taba za ta yi ma soket in ka sa ta a wani wuri ka taba in ka sa ta a hita ko ka sa ta a jikin ayan ko za ka ji za ka gane kuma an gaya ma wata wutan akwai wata wuta zamharin ce tana da bala'in sanyi tana da kaza kuma nan gashi nan amma a ɗau wuta a sa jikin firij ko a sa jikin AC ta sanyi har wani lokaci ka ji sanyi ya ma yawa ka kashe in a fridge zai a ce ka sa hannu shi kai shi a ce maka duk riza ce a ɗauke ka a naɗe ka a ciki a sa ka kwana ciki ka je da za ka zama zuwa gobe sau da aka ga wutar nan an mata alamomi da yawa in wancan zan an ka ganta sun malatar wunna a ainihin yaƙin sannan za ku ganta ido na yaƙini za a ganta ido da ido ثم لتسألن يومئذ عن النعيم sannan ranar kiyama in kun zo wallahi za a tambaye ku game da ni'imomin da aka yi muku an yi muku kaza an yi muku kaza an baka an ce kai dan ka sai lahira kuma ka yi ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ba ta dane su suka tafi gidan wani sahabi shi da sahabbansa Abubakar da Umar radiyallahu anhuma suka je suka ci abinci suka koshi amma daga nan annabi yayi ta kuka yace kun ga dai da mun zo nan gidan ba mu ci ba mu sha ba yunwa ta dame mu suka ce eh yanzu kuma gashi nan mun ci mun koshi yace eh yace to wallahi mu je mu bauta Allah saboda wannan ni'imar ta an tambaye mu ita ranar kiyama ni'imar koshi sai an tambaye mu da muka ci muka koshi ne muka yi wa inna hadhihi al-qubur kuma waɗannan kaburruka da kuke gani allati antum amamaha al-an wanda ga kunan kuna gani tunda kun zo makabarta kuna ganin kowa lahiya khairu ma yuzakkirukum bid-dar al-akhirah shine mafi alkhairin abin da zai tuna muku gidan lahira mutuwa wa'azi zuwa makabarta wa'azi wa liqa Allah da kuma ke tuna muku haduwa da Allah wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يروي حديثي manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zurul qubur ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirukum al-akhirah tana tunatar da ku lahira idan kuna zuwa makabarta za ku tuna da lahira idan ma za antum fa'ilun me kuke aikatawa ko me za ku aikata wa hal antum ba'da hadha wa dhaka fatastayqizuna wa ta'tabiruna wa tatubuna shin wai yanzu bayan waɗannan karatun da muka yi ko mu nan tun daga farko har yanzu shin yanzu an kai wurin da za mu tsaya mu farka daga baccin da muke ko ko sai mun je can inda Ali bin Abi Talib ya faɗi ba za mu farka ba sai ran da aka samu kabari mu farka kuma mu gano mai nadama kuma ba amfanin nadama wa ta'tabiruna wa tatubuna mu koma mu lura da abubuwa mu duba za mu yi haka وها هو النداء الإلهي الكريم ga kira nan na Allah tabaraka wa ta'ala mai girma mai karamci min ar-rahman ar-rahim yunadikum yana kiran ku wa yaqul yana cewa qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijinku tabaraka wa ta'ala ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه wanda duk ya faɗa ya shiri to ya shiri don kan shiri duk abin da muke maganan nan har faɗan da nake yin ina faɗa ne ba don kai kowa ta kan shi in ka ji ana faɗa don ka yi ana yi ne don ka samu sakamako ranar da za ka samu sakamako sai ka yi burin ina ma da ƙarawa kai na ma an ma faɗan ya fi haka ta ƙara da yawa da ya fi manin da dafa illa ma ya ta dile nafsi wanda duk ya shiryu to ya shiri ne don kai inna ma ya dadi li nafsi kawai wannan inna ma nan adatu hasrin ne wa qasrin idan mutum yayi ba wanda yayi mawa sai kai kai shi kadai yayi mawa duba sayyidina abubakar da umar suka zo lokacin da sayyidina abubakar zai bar duniya yana nuna masu suna magana mahimmancin kai aiki ma kaskaba aikin yau kace sai gobe ka yi shi kawai kowane abu ka yi shi yadda ya cancanta kowane abu ka yi shi kaska jira domin je makaranta ko da yawa mutum zai wayi gari yana ta dariya ko ya yammaci yana dariya yau sai ka ji labari a shaida ba kawarta ka kwana tambayan me ya faru kai ne kake bata wa kanka lokaci tunda shi mai daukan bai ce sai wani abu ya faru ba idan lokacin ajali yayi kaman ka je gidan mai ne ana zuba ma mai ka ce na dubu biyar an danna dubu biyar kis kis kis dubu biyar ya juya ya saka ma wannan abu mai tai ya ga ma sai juya gefe ta kirga kudin shi kawai ya san in lokacin yayi ana kaiwa karshe zaka ga ya tsaya ko sai ka ce dan me ya tsaya kamar haka dai bulab din nan yanzu ga kawai ya dauke sai ka ce dan me ya mutu lokacin sa yayi to ta mutu to gadi minti sha biyar tsagadi an gama waya to so nawa ma aka yi haka so nawa ma a wayan za ka gani so nawa mutane so nawa kai kai abin nan bane kuma za ka gani yara ma suna gane wannan abun yanan yara na nan shekaran jiya nan kira na shekara ne suna gida suna ta kuka saboda wata kawar su yan ajin su kawai yan kawar su ce yan ajin su ita ta hada su da wata kawar su ba su ma haɗu bai suna ma gudu sai kawai aka zo sun yi magana ranar ina da shekaran jiya sun yi magana da ita sun yi abun nan ba sai kawai ta ce masu ita ko saboda su ma sai ta sa an kawo ta Kaduna insha Allah sai an kawo ta Kaduna kawai jiya sai aka kira su aka ce tare shekaran jiya ina nan aka ce ga su dan sun zuɗe a cikin gida suna ta kuka na buga na ba su hakuri ya ce ku yi hakuri kowane da zai mutu shi ma addu'a ya kamata ku mata suna ta kuka har na koma suna ta kuka da suka zo sai suka ce da za a fito da su markaz ma sai suka ta ƙara kuka sai suka ce wai sun zo sun ga kwata a ƙofar gida tana tana kai da duhu wurin yayi baki kirin sai suka ce yanzu fa kawarsu kabarinta bai kai wannan ramin ba tana can sai suka ƙara fashewa da kuka kwata da baki na suka suka gane suka ce wallahi da suka fito abin da ya ƙara sa su kuka na ce an ce ku ya hakuri a yana da kyau ku ya hakuri tun da an ba a abin nan bane ko halin suka ce ka abin da yana ba su tausayi dama baban ta yara su tuntuni ita yanzu tana zo sai abin nan ba kaza suka ta maimaita su ce to ai hakuri a nema mata lada kaza kaza abin nan ne sai ta samu makarantar annabi ibrahim Allah ya zaɓa mata abin da ya yi mata kaza kaza suka ce ai su inda hankalin su ya ƙara tashi da suka zo za su fita gate suka ga kwata suka ga wannan ɗan ramin ga duhu baki irin suka tuno suka ce yanzu baka wasu na can makawarta cikin irin wannan wurin da bai kai wannan girma ba sun karfa shi da kuka haka ba za mu haka ba za mu mana wata rana haka za mu tuno da wani haka za a tuno da ni to kamata ya mai shiri kafin wannan lokacin abinda mutum zai iya yi aikata ya aikata saboda haka shine nan aka yi magana wanda ya shiryu don kai wa man dalla wanda kuma ya ki gaskiyar nan ana gaya mai fa inna ma yadullu alaiha ya bata ne da gangan yana sane kuma sakamakon kanshi zai dawo wa ma alaikum wa ma ala alaikum bi wakil ni kuma ba a sani in zauni ne mai tsaro akan kuma da zan tilsa ka maku sai na yi sai kun yi dole kawai annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ya gaya mana kawai ya gaya mana fa zakkir innama anta muzakkir kawai يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس أحيانا يقطع بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن المانع الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد وحسبك الله في كل لك الله wannan an ce asali imamu shafi'i wannan baitoci rahimahullahu ta'ala yace ya sahibal hammi ya kai wanda ke cikin damuwa ko cikin bakin ciki kuma wannan kuma ya kamata ma mu ji shi sosai yanzu nan da zaka ji abubuwa ta kafofi ka budo nan ka ji haushi ka budo nan ka ji haushi ka budo nan ka ji haushi in ba isa a ba ka wuni budo inda zaka ji haushi kuma maganin ba hannun ka yake ba kai kuma baka yi aiki da zaka iya yi ba zaka ka budo nan ka ji haushi ka budo nan ka ji haushi kulle shi ka ce kai ne aka saka ka yi don haushin ya zama iya wanda ka ji a nan kada a ji haushi biyu nan haushi kan haushi babban ɓanna amma kan in dai kana cikin ƙasar nan to kowa ke cikin najeriya yana cikin jarabawa wallahi muna cikin jarabawa ba a yi nan ba sai dai mutum fata Allah ya ba mu mafita amma ba muna cikin jarabawa domin wani abu in ka ma kalle shi sai ka ga ya wuce ma tasawurin kwakwalwarka kwakwalwarka ma ba ta iya tsawara ma wai ya haka ma aka yi to saboda haka kawai sai dai mutum muna cikin jarabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita ya sahibal hammi ya wanda ke cikin damuwa innal hamma munfaridun kaga bakin ciki da wata damuwa kasaran za a fita daga ciki ko shi ya tafi ya bakka ko kai ka tafi ka bashi la budda sai haka ya faru duk wata damuwa da kake gani in dai a duniya ce to ɗayan biyu ne zai faru ko ita ta bakka ko kai ka bakka sai ɗaya ya faru ba abin da zai zama mustaji abadan ba zai zama ba in dai a duniya ne ka ji damuwa komin irinta ɗayan biyu ne ko dai a waye gari wata rana babu ita ko kuma a waye gari kai baka nan ka batta da damuwa su dai amma kai baka nan to babban musifa damuwa biyu ka shiga damuwa a nan ka shiga kabari ka samu wadda ta fita to shi ne babban bala'i amma an kai fita daga nan ka je kabari na ne lafiya lau ka manta daga nan abshir bi khairin ana ma bitara da alkhairi fa inna al-farij Allah domin mai kawo mafita a cikin kowace damuwa shine Allah shi kuma ba sai ya shawara da wani ba kafin ya bada mafita ba sai ya bi ta fiye muni ba in ya so ya kawo kawai sai dai a ga taro kamar yadda ba a shawara da mu ake ruwan sama kwana shawara da muka mu gane muna nan kawai in aka so a yi halali sai dai ka ji halali na bugun ana ce da bugun sai dai ka juruwa kawai kuma ba sai an yi shawara da mu ba a dauke ko sai an yi shawara da mu to kamar haka kuma sauran abubuwa suke suna yadda ba a shawara da mu in za a yi ruwan sama ba a shawara da mu in za a ɗauke haka idan mafita ta zo daga wurin Allah ba zai shawara da kowa ba ko an so ko an kisa ya da mafita in ko bai bada ta ba duk duniyar nan in sun taru su kawo ta ba za samu ba al-ya'su ahyanan yaqta'u bi sahibihi wato kaga dai da tsammani wani lokaci yana kai mai shi ya baro ya kai shi baro ya yanke mutum hanzari ko ya kashe mutum ma har gaba ɗaya yanke tsammani yana sa ka burkuta rayuwarka la sai asan na saboda kakka kuskura ka da tsammani daga samun mafita daga wurin Allah fa innal kafi Allah wanda ke isan ma bayinsa shine Allah tabaraka ta'ala Allah ya isan ma dukkan bayinsa da mai kirki da mara kirki da kowa kuma a wurinsa yake nema saboda haka Allah shine wakilin bayinsa Allah ya tsaya ma dukkan bayi Allahu يحدث بعد العسر ميسرة الله يحدث ميسرة Allah tabaraka wa ta'ala shine yake farar da sauki ba da al'usri bayan tsanani ana shiga cikin tsanani ana shiga cikin tsanani sai Allah tabaraka wa ta'ala sai kawo sauki ko ba wanda zai ce masa yi ba wanda zai hana shi shine Allahu yuhdithu maisaratan Allah shine ke faro abin nan farar da samar da sauki ba da al'usri bayan tsanani la ta jiza anna saboda haka kada kai gajen hakuri kada mai gajen hakuri fa innal mani Allahu wanda ke hanawa shine Allah shine huwal mana huwal mawti huwal mana shine mai badawa shine mai hanawa saboda haka in mun ga zuwa mu samu ba shine mai bada ba ran da ya bada ko an so ko an ki za a samu idza bulita fasiq billahi warda bihi idan aka jarrabe ka ka samu wata jarabawa to ka miƙa wuyarka zuwa ga Allah ka sakankance ka zuwa ga Allah ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ka gamsu da Allah cewa dan ya yarda ne abin nan ya faru da bai yarda ba zai yi ba kuma dan da ya so ya raba ka da shi ba sai ya shawara da wani ba yadda bai shawara da wani bai kawo ba haka zai sha bai zai shawara da wani bare da zai dauke ma fa innal ladhi yakshifu balwa wanda duk ke maganin wasu fitintunu da masifu huwa Allahu shine Allah kawai Allah shi kadai ke fitar da bawansa daga cikin kunci Allah shi kadai ke fitar da bayansa daga cikin tsanani Allah shi kadai ke ma bayansa maganin abin da ke damun wallahi ma laka ghairullahi min ahadin wallahi idan aka riga aka raba ka da Allah to baka da kowa in ba da Allah ba baka da kowa in kau ka bar wurin Allah to ba ka da kowa duk wanda kai rike wanda ba Allah ba to ba zai ma komai ba to da haka in ka rasa Allah ba ka da kowa
in ko ka samu Allah ba ba ka rasa komai ba ba ka rasa komai ba wannan shine babban yaƙini duk wanda ya samu Allah ya tsaya masa Allah ya ciyar da fitta al'amuransa to bai rasa kowa ba wanda ko ya saki Allah kowa ya rike kowa ne ne ya jingina gare shi to bai rike komai ba fa hasbuka Allah dan haka Allah ya ishe ka Allah kai shamman Allah kai sammana fi kulli fi kullin laka Allah fa hasbuka Allah fi kullin laka Allah saboda haka Allah ya ishe ka kuma ka sanya Allah a komi naka kace Allah komi naka kace Allah komi ya dame ka kace Allah in wani abu ne ya same ka kace Allah kawai shi kake da mai baka barka ya fito ko kudanan lokaci ya kare ko kai to ai na eh gaskiya ne to na tafi ziyara an bar wata ke da ko idan kai an abun nan ba to Allah ya sa gaci abun nan ba littafin ma ku zuwa gaci na tafi ziyara na akwai na wasiya ha
sosai kuwa ka mu zo mu gani sai ranar su zai yi wasiyar sa ya rubuta a cikin littafin wasiyar ai ban kawo kan littafin wasiyar ba na ta za ka yi maganar littafin wasiyar za ka ji ai magana cewa za ka iya rubuta wasiya ka rika update in ga nama wanda ka yi da ka soke su zuka canza wasu in ga nama waɗanda baka sa baka sa in ga nama waɗanda ka sa ka cire su za ka iya tunda kana rayu na
Allah ya ba mu mafita gaba daya Allah ya biya mu kowa bukatun sana alkhairi waɗanda muke da su kuma na damuwa Allah ya fi mu sana abin da yake damun kowa Allah ya kowa magana abin da yake damun shi da sarkin sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحجر اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وتراضنا عنا واحشرنا في ذمه نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نزمع بعدها ابدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين